صلى الله على النبي الكريم الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الملك والعاصم سبقنا بالحق الحق والعالينا لا علم المستقيم وعلى آله حق قدره بالشعر والبيت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم أسرار إلى ربنا أسرار إلى ربنا إن فائدة كنا أسرار إلى ربنا لتنا لعربا نكر شيء نوت السفر لتنا ونمجد في يوم ومنها ما يفعل في شهر السفر إلى رجل abubuwan da ake yi a cikin watan safar. Rozalika abin da ake so a gaya maka Allah ya zuciya shi lamarin da kara ba a da arifi da alkalci. Sai daga cikin manya-manyan arifai daga cikin alkalci daga cikin manya-manyan waliyai kenan ya yi bayani wata mukimi sai daga cikin masu tabbatattun mukami a fadar Allah. Ya faɗa الذين يكتب المكتوم والمعلوم annabi ya gaya mishi abin da gaya mishi shi ne annahu yanzu da tsirratin a kowane shekara Allah yana saukar da sana'a da alfi bari yasin bala'o'i bala'o'i guda dubu ɗari uku قال لا لا نقول الله قال له شوية لا تقول dubu ɗari uku ina bane yato salatu na bane yato ne ba biletin ba salatu na ce bane yato balawai guda dubu ɗari uku wai shirin alfa na bane yato da balawai guda dubu ashirin kullum zalika dukkan wani balawi guda dubu ɗari uku da balawi guda dubu ashirin suna sauka ne fi yomil arba'il ahir a laraba na ƙarshe nisar safar na watan safar a laraban ƙarshe na watan safar ake sauka da su shi da larabgana kenan bayan kuna da yawmu abu asaba ya mutanaki shi ne wannan rana ya zama su shi ne mafi wuyatuwa mafi wahala cikin kwanakin tara baki daya ina sai da kafar da balawai amma insha Allah shi zalika yawmi annabi Muhammadu sallama wanda Allah a wannan ranar shi ne yake da tsarkana yau kenan ko da rana ko da dare dole sun yayi yayi dan da muna da isimin yayi da rana alhamdulillah kuma mutum bai da shi sai yau da dare sai mutum ya sallar na gara da kawo hudu albuwar kafin ikrahu fi kulli rak'atin minha sai ka raka kowane raka daga cikin wannan kana raka hudu al-fatiha tu marata fatiha kafa daya bayan da bakara kafa daya marata inna alayna bakara kafa goma da bakwai wal ilasu amsa maratin kul huwa allah kafa biyar wal mu'awwidataini marata marata wal mu'awwidataini marata فلكن الناس تغنى من مؤوزة ثاني فلكن الناس تغنى ليلي نافلة ركوة هدو كون ركوة من فاتحة ديا إلا من المنظرة أفا قوما شابا قوي نافلة ركوة هدو كون ركوة من فاتحة ديا إلا من المنظرة الله أرجيك أفا قوما شابا قوي قل هو الله بيار فلكن الناس ديا قل هو الله بيار فلكن الناس ديا أقول ركوة gane? Wai duba da salami sai adda bayan ya sallama daga sallan ya haka da don adda. Kuma sun yaga a ji zahullahu bi karamihi. Allah zai kiyaye shi don karamcin shi subhanallah ba don aiki gaba subhanallah Allah zai kiyaye ka don karamcin shi tunda ya ce kai wannan da kuma kai Allah zai kiyaye ka min jami'il balaya daga dukkan bala'o'in nan Allah zai tanzuru fi zalikal yawm wanda take sauka a cikin wannan ranar wa lam tajidhu hawlahu baliyatun a wannan shekaran haula haulahu a wannan shekaran nashi wallam tajidu malikin ba wata bala'i da ta same shi subhanallah mun gode min tilkal balaya a cikin wannan bala'o'in nan ina kama da san tayi zuwa karshen shekara subhanallah mun gode
har zuwa karshen shekara an gane na wannan ismin shi ismin da wato mulkawtu yake yi a kowane shekara da Allah yake cewa walau la tifa'ul la'in naza ba su ba da lafazin Allah ce da ba dan akwai manya manyan bayi na ba waɗanda su suke su da balawai a bayan ƙasa to da abin duniya ta lalace baki daya idan ka dan za a karɓo balawai nan guda dubu ɗari uku da guda dubu ashirin da bulgar su ɗaya sai wannan zarrin da rana ko da daddare idan ya yi amma duk da shi gare shi da zalanu idan yayi da gare zai ce Allah bala'in za ku shi masjida a bashi rabi ya riga yi wannan sirrin kwan su gwanin ba abin da suka gare shi subhanallah dan Allah sai ce ka subhanallah gode
ba za mu da suka ga akan shi ba dama subhanallah ya riga yayi subhanallah kuma da in yayi in dai kai ko ka ce a zubo za dai a yi za da ba sai ne same kuma subhanallah subhanallah ba za su da ga jirgin jirgin jirgin ba yawa ko ba kai ba sai a zubo maka dawo la ilaha illallah za su kuma barkau su rike yi ji a bashi rabi da sauran manya-manyan waliyai irin su imamai na kusa da shi abdurrahman da abdurrabbu su suna abdullahi shi da suna gaube kenan abdurrahman da abdurrabbu su ne imamai wanda ke tsaye na da yana hagun kuma yau zama a ba su yanki kaza kowa a cikin waliyai ruka ba'u ruka ba'u ba su yanki da ranki da ranki kaza a cikin dubu ɗari uku nan da dubu ashirin zai zo ne ka ba shi misali a ba shi ɗari biyar wani sa ba shi ɗari uku wani sa ba shi dubu wani sa ba shi bakwai wani sa ba shi goma sannan da zai zai zama kowane yana suna kwakwashewa ba abu ne saura sai guda ɗaya daga ciki. Kai mai da ake suko shi duniya baki ɗaya.
la ilaha illallah
To Duk ciwon da muke yi da duk baƙin cikin da ake yi da lokacin da ake yi da haɗarin da ake yi da duk bala da ke faruwa to duk daga wani guda ɗaya ne.
la ilaha illallah subhanallah subhanallah
wannan turi shi da turi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa kenan wanda da shi ne ake kauce malawai kuma kuma ta ba kwanan badan da kuma da su da da mu na fara da da ke ba da labaran waliyan nan yace Allah yana da su bayi guda 300 akwai wasu guda 40 akwai wasu guda 50 akwai akwai wasu guda bakwai wasu guda uku guda wasu guda daya Allah ce Allah ce fabihum yuhyi wa yumitu ko wa yumtaru wa yumbatu wa yufa'ul balaya subhanallah yake saboda su ne Allah yake rayawa ya ne ke rayawa yake ƙara yawan musulmai wani ne kuma su su su su su kuke kashewa ya ke da su su su su yake kashe kafirai da munafukai kuma saboda su ne yake ba da ruwan sama ko da kan suke kuma saboda su ne yake karar da abubuwa itatuwa da abinci kuma su ne yake tubar balawai mun bayan da wannan hadisi kuma da mun da da muke da zalalu wannan wani ya da wannan sai amfani na dole ne ran da Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kila da ka hudu in ga na kila sai karanta jizbul bahari wa du'aul mu'azzam huwa jizbul bahari liman kana indahu ita ce jizbul bahari ga wanda yake da ita ga wanda yake da ita da wani rubutu da ma shi na da dama amma kan sauran mutane wanda za mu faɗi mutane da shi ke da shi duk da hizbul bahar hizbul bahar sai ga ta nan wanda ke da shi sai buɗe ibn bahari safiyar na ibn bahari shi ka ya shi ka ya ce da a ce mutanen iraki ba wannan lokacin adan kaga an da ana yaki a karbala tun da karbala na hayar zuwa yanzu yake da duka na iraki za a samu mutum daya ya rika shi hizul bahari da duk wani bala'in ba zai ba ya ba ya iraki za a samu mutum daya da shi hizul bahari a iraki a ce kullum zai ga safe da yamma kasa ɗaya shi da zawon jibra ne ba zuwa bai da gaba shi kanshi ya ce da wannan yin mubarak ya hau makamai sun fi saba'in. Tijjani da Al'adiyya. Kwanan baya ina Saudiya ko? Ina kan jikin ana jikin ana jikin lokacin ana Saudiya nan. Ne waya da wasu ana nasu kuwa mana kyau da ta fara wa ana jikin sa samu. Alkafi ya kasa, zaka da yamma, zaka da yamma. Ina wa Madina, ina maka ne waya. yau ina suna so sama lokacin da samu kuma na so a jan kowa kowa ne samu kuma sun da kashi su da ba mu damu da murannin malamin su ba Allah kan ya gari da mu ana zuwa wannan yanzu bara ya za ta da kuma baki da ana iya yin bala'i ana so ana iya gina kai kadai ba ka so a ce a gidan ku wani abu ya same shi ba kana da mata kana da ƴaƴa kana da iyaye kana da ƙanni kana da yayi ba ku arziki in yi taba sai misali in yi samu ɗaya daga cikin su in yi samu matar ba wani sun yanta ko mutuwa ne wa ya rasa kaga haka nan ɗaninka haka nan wanka haka nan babanka haka nan abokin ka ma in da kusa ya saka damu inda kake haɗin da kake da Allah ya kiyaye kai ya canje ka yan kotu musulmi kuma ku zo musu haka ina magana ce a manajin da ya a gaba kuka nuna arha dari da hamsin ya bangon dari da hamsin to a tagace ta bi hizbul bahari bismillahi rahmani rahim ga ta nan sai ya ali ya azim ko da zuwa ta amma a ƙasa in ka duba nan ba wanda aka ruwa sai bil bashir az-zaituni asalin qira'an sayyidi bashir az-zaituni radiyallahu anhu sai daga cikin manyan manyan almajiran ibrahim ar-rayyahi radiyallahu anhu yana cewa ne Allah inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah sannan ya Ali ya Azim Kami karanta wato arziki da kuma ya ya Allah ya aiki da kan ya Ali ya azumi to an karanta akwai shan yana kasa an sa number 1 ruwa ce sai sai ji al-bashir da ran sai ji al-bashir ma wannan wannan Muhammad Bashir nan shine babban khalifa shine babban almajirin shi Ibrahim Rayyani Allah babban khalifa Allah ma kai wata a wajen jauti jari wannan shi ba har Allah sai a duniya ba wani malami ya wallafa ta ba wanda ya fara bayar da shi ne annabi Muhammad ya ba shehu abul hasan shi a yi shagali radiyallahu ya ba shi hannu da hannu muka gano shehu shagali da tani akwai shi gurma da lika akwai shi tani ne ko idan ba ka samu kada dan je malan ka da rage ka ana ka kara ka a rage wani waje a rage a kan zauro waje sai sunan da gurin ya saura amma ba hakikan nan zibur bahar sai bayyana shi su dani ba inda ka da nan baki da baki sai da farki da na rubuta Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ita da rage biyawa a shekara kaya da ran labarar da dare, in ba ta fi jama'a inda ga wuce ne ba gida shi ba ne. Sai ce da Allah kuma da duk kamar da duniya ba. Subhanallah. Idan yake yi, zo ya ga muku duk wanda tare da ni wannan sunan ban bashi ba in dai a hannuna ne ke sani ba sai ni yau to daga nan abubuwan da ke faru a duniya to kuma a yi kama kama na gode
Kaga ya haye. Kaga ya haye.
mu da yake sai Allah ya kiyaye mu ya kuma musulmai sanadiyan wannan aiki Allah ya ba da zalama ko da ba shi tare da zalama haka ne ya ba shi tare da zalama wannan kawai sai Allahumma wanda bai da shi a yanzu zai ga yanzu zai kasa ko ya ali ya azimu ne wannan da iya nasa akwai Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ku sannan ya ali ya azimu ya alimu ya alimu أنت ربي وإلى مك ربي فنيم الرب ربي ونيم الأب ربي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الاستمتاع في الحركات والسكنات والإرادات والحقرات من الشكوك والظنون والأوهام الساكنة للقلوب المغالة الغيوب فقد جئت للمؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا فثبتنا وانصرنا وسجر لنا هذا البحر انغوزا انغوزا هنا وغير من هذا البحر انغوزا انغوزا نجوم idan na ga fa'ile yake sai ka halarta cikin zuciyarka wannan falawi da ka zubo Allah ka tsawon imanin su a zuciyarka sai ka da wannan kalma wata yana da abul bara so daya ko so uku ko so biyar ko so bakwai ko so shida wata yana da abul bara din nan sai ka mai ko so daya ko so uku ko so biyar ko so shida in dafa ne in dafa ne kamar nan kamar yanzu kan nan in ku gane wata makami ne a wajen Allah Allah ya sa ka zama wali ko Allah ya sa ka zama babban malami wani kasa ne suka harfi a rosin suka harfi a cikin zuciyanka ana ba ka wannan mukami faɗa haka in mu ne so bakwai in ka ne so shida na ko kana so Allah ya ba ka ilimi ka zama babban malami suka suka suka suka mana wannan kalma so bakwai ko kana so Allah ba ka tafi suka masa wannan kalma so bakwai ko kana so Allah azza wa jalla ya ba ka wata mukami a cikin mukamai zali yusuru da babu ke da shigo ko ni ka ba'u ko ni jama'u ko autadu ko abdalu ko afradu ko ahyar ko risalar gani to ana ji kana da wani martaba a cikin da'irin wilaya ko kashafi ko ilimi ko ko ko ko ta bukata cikin mukamai ruka ba'u ruka ba'u ruka ba'u da sauran manyan mukamai na fadan Allah ko karfa Allah kore maka duniya shi ne kuɗi to abin da shi ne burin ka karfa Allah ya baka mata karfa Allah ya baka abu wasu duk abin da shi ne damuwa ga lokacin suke roƙon Allah da wannan fili na yin bahari su ga wannan shi wata irin na hazal bahara in ka fa'i ne bala'i ta zo to to shida to ɗaya ko uku ko biyar ko shida in ka fa'i ne don ko sai da yin wani wani abu da sirri to ga wani kaso bakwai misali Allah Allah ka kore mu wannan sai kun da kunan kare ta kudi ne su fi jana mijini in ka tafi ne kashi jana mijini to bakwai in jana ne in dafa ne kamar ya ka ko shida ko wata yana na hadar bahara kana ta wuce maki ko kama ta harkar bahara su ne na musa alaihi salatu wasalam Rikin ala cewa, wa kama ta harkar nara yawa hare wannan kan yake ne wata wata haka mara da Ibrahim ko hare ko yake da wata hirlana hadal bahara kama hadda mara li Ibrahim wata hirlana hadal bahara kama hadda mara li Ibrahim wata hirlana hadal bahara Allah ya ce ya ce gudu wata hadda mara li Ibrahim ko yake wata hirlana hadal bahara kama hadda mara li Ibrahim shi ma in ne ko kudin ne ko ilimin ne ko shi ne shi ma sau bakwai ita ba shi ne sau shida نعم yawa ta ƙara cewa wata hirla na ƙazal fahara kama ta harka bala wal hadida li dawuda wata hirla na ƙazal fahara kama ta harka jibala wal hadida li dawuda gani ko kuma ko gani wata hirla na ƙazal fahara kama ta harka jibala wal hadida li dawuda ka gani amma da bala ta da wurin wata harka jibala ولا نرجع داود هو وتعطي ريحة وشهادة وجدها ليس من مثل الإيمان فأنت وتحرقل وتحرقل ريحة وتحر لنا هذا البحر كما تحرقل ريحة والشياطين والجن والإنس إذا في الإيمان عليه الصلاة والسلام وتحر لنا هذا البحر ومن دي بحر جاي Allah ka hore mu wannan jagon kamar yadda ka hore tekun barzaliya da annabi Musa ke kaka na Allah ka hore mu wannan jagon kamar yadda ka hore wuta da annabi Ibrahim نعم ba ta cuce shi ba in ka ci lafiya lau Allah ka hore mu wannan jagon kamar yadda ka hore duwatsu da ƙara- da ƙara- da ƙarafuna da annabi Dawuda Allah ka hore mu wannan jagon kamar yadda ka hore iska da da shedanu da aljannu da mutane da annabi Suleiman alaihi salam sai ka ci gaba wata harkar sat- wata illana hada bahara kamar ka harkar saka laili zuke da na muhammadin sallallahu alaihi wasallam
already wata wata illana hada bahara kamar ka harkar saka laili zuke da na muhammadin alaihi salatu wassalam wata illana hada bahara Allah ka hore mu wannan tekun kamar ka harkar saka laili kamar da ka hore halittun sammai da ƙasai zuke da na muhammadin alaihi muhammadu alaihi salatu wassalam shi ne sallallahu alaihi wasallam ba a zai haka nan ba wani ko da makin na wajen za a gani ranar shigo to ya ce to wannan addu'an nan a suna wasu hasu saka laini alaihi salam a addu'an yanzu ba na wajen imamu shagali to an shafi wannan sai da su abin da aka shafi wanda su a nasu ba wannan kalmar yawa amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ji ba shi da nan kuma ana din nan nan ba da daga sa wata hatta saka laini ko shi ma'ana su hirna na hada la bahara kama ta harkal saka laini sai na Muhammadin alaihi sallallahu alaihi wasallam sai kuma kace kuma ajin wata hirna na hada la bahara kama ta harkal buraka linabiyina Muhammadin alaihi sallallahu alaihi wasallam wata hirna na hada la bahara wannan da gwanin ta kasa kama hadihi الحملة محذوفة في أصل الشعبية والواجد البكير الزيتوني وتحركا براءة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام sallallahu alaihi wasallam
a wajen an ga abu abin da aka shafe shi shine wata girna na hazal bahara kama sa harkan buraqa linabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam shikenan yawa an gani kuma ta saka laini ma'ana wata girna na hazal bahara kama ta saka laini sunan mutum alaihi salam ita kuma wata girna na هذا الظهر كما تحرر مذهب البراءة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في المستوى الجواب وتهر لنا كل بحر وتهر لنا كل بحر وتهر لنا كل بحر كما أقام بواني ماكي أنا كل بحر لنا وتهر لنا كل بحر ونن wato kana fara kuɗi ne kurin a zuciya da shi kake so to ne wani kullu ba Allah Allah hore mu dukkan dukkan bukatuna in kana bukatar ilimi ne sani kana tsara tafsiri ne kace Allah ka hore mu dukkan sai kuna ilimai baki daya kana bukatar mu'amili guda daya kace Allah ka hore mu dukkan dukkan mu'amili baki daya to sai na kullu bahari huwa laka fil ardi wa samai wal mulki wal malakuti tabaraka wa ta'ala akhirah to sai na kullu shay'in a gani ya man biye ji mana kudu kullu shayin ka e ye ayusan ka e ye ayusan ka e ye ayusan ansurna san khairul nasirin subhanana san khairul fatihin wa kadallana san khairul ghafirin warhamna san khairul rahimin وارزقنا من غير الرازقين وعدنا ونجنا من قوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك وعملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين وفي العرض إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا ko a gari imanin zai da shi da asan shi makin kuma da jima kamar so bakwai Allahumma ya sallana umurana Allahumma ya sallana umurana Allahumma ya sallana umurana kuma ine to shida
jirgi
Ana maka san manzo Allah sai mu gomi ne nan.
sallam Good.
Allahumma sallana umurana so bakwai in jalabi ne abin da farkar duniya kuɗi ko aure ko neman aiki ko wani fadayi ko na ilimi ko na tashafi ko na mukami duk da shi ya hau mukamai sun fi saba'in da wani hizin bahari mara sanin na wasu ya hau kawai balle dai Subhanallah.
Allah mai sanin na umurana saboda mata ba a nazarin shi ba shi ba da nazarin ba ba ba ruwayan wani malami bane ba ilhamin wani malami bane ba kwarin wani kan yi bane ko ta aji annabi da kan straight sallama shi ke da yake rubuta اللهم اغفر لنا امورنا وبكر مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا ودليل على وجه اعدائنا وانصاهم على مكانتهم فلا يسلم فلا يسلم المضي ولا المرجع الينا ولو نشاء فدمتنا على اعينهم واتقوا الصراط فانا يشكرون ولو نشاء daɗa matsala a ra'ayin kusa da ba na drone wala wanda sha'u na masu ana wani alama kana ce kamar da muziyar wala ya dafi'un ya cikin wasu hakim na kalmin mursalin ala siratun mustaqim tanzil al-aziz ar-rahim tunzir qawman ma zara babu gafilun laqad qawla rabbukum la yu'minun inna janna bi anakin agalala ya ilal bayya ila al-qawm mukumahun wa zaman dai alim kaddan ko sudda نعلم كان كوسنتا أنهم لا يقولون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وآنت الوجوه للحي القيوم وقد حام حمل الظلماء تاسين ميم تاسين ميم تاسين ميم أي ميم عين سين قاب مرض البحرين الفجيان بينهما مرض الله يرجان أي ميم تايا أي ميم بيو أي ميم أوك أي ميم فوتو أي ميم بيار أمشي تهم مرابا بيجا سنن القرآن أم الأمر وجاء النصر فعلنا لا ينصرون إيه من فضل الكتاب لنا العزيز الأليم كافر الذنب وقابل التوب في كتاب ذكر لا إله إلا هو إلى المصير لله بابنا صرفوا سيكو بسم الله بابنا أما بسم الله الرحمن الرحيم بابنا na'am بسم الله الرحمن الرحيم بابنا كيفية Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم بابنا طبعا الحج amma nan da na ainihin jibi ajiyar da tsara ne nazarin idan an baka da al'alif kaji ne ai kuma kowa ke zai iya samu dole sai ka zuma da mai shugabannin masananta na za su gama kai biyan A kai ce, Allah ya Allah Saka.
Dan dan
haka yake ai bismillahi rahmanir rahim babu na tabaraka idanu na ko zai ce tabaraka a adana tabaraka a adana tabaraka abin ko idanu na tabaraka a adana ko ko a adana ko a idana ko tabaraka a adana ko tabaraka a idana ba zai ne mun kaka ce idanu na yana jima kasa na gaji za ka taɓa da yanar nan batun di ha'idana tabaraka ha'idana an zai shigo ya ce faɗaɓuna ka ce ya za ki ɓaye suna ya yi nuna su za ki maye suna fasa ka cikin walla a wasu min alim ta uku fasa a cikin walla a wasu min alim a yanar salasa maratis sai firin lahi masbulin alaina wa ainihin lahi na zarafi ilaina da haulin lahi wannan da zai nisan da nake firin lahi masbulin alaina shi na sanin ina mafi daidai amma su ruwa na tsiran shafi muridin sun shafi wannan firin lahi sun ga cewa sun ga ce firin arshi masbulin alaina في العرش مقبولة علينا مقبول الله يا جماعة يا الله تكوها قريم يا الله تكوها قريم هذا كان بعدها cikin muridan shi ne kuma kuma da cikin wanda zai da dace da fata sun layi mazul alaina bayan layi na da ilai na da wannan layi na gudu alaina wallahi min wara'i muhidin sallallahu alaihi mujid bil mahfuz wallahi ajran wa amr rahimin wallahi jibza wa amr rahimin wallahi jibza wa amr rahimin inna waliya allah min kitab wa tala fa yatima thalatha marat abdallahu kana la yakun rajulun kima thalatha marat إن الله إذا سمع من شفرة السماء والسماء العليم كما ثلاث مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله كما ثلاث مرات sai da bashir a zaituni wanda mutum da zai da bashir a zaituni shi ne ka huwa kai zai da ibrahim ar-rayyahi mm ko kada na sai na ardalanu sai da bahari a kira bashir da ardalanu ya karbi wannan sanin na yanzu bahari duk da yake ruhi ta hanyar ruhi ita daga ana mu'alil abu muhammadiyya daga hararan muhammadiyya hannun annabi muhammadu والذين رجلانه دعاء يذكر بعده شو رجلانه هنا بوت أداء كما يجي بيا باين وانا سرنا نزل البحر إن يناسو أبن يزود جوجاوا karin tafiya nan da nan da wurwuri a kuma sun take biyawa banda sun zuba haru kuma. Ina ga daga nan li a cikin jaba ce saboda gaugawa ce jaba. Ina ga karin tafiya abin da ake irin da ake zo abin da ake zo a roƙa a wajen Allah. Ake biya da wannan izin baharin. In yanzu abin ya samu da wurwuri. Ina ga ina zama izin baharin sai biya wannan. Bismillahir rahmanir rahim. Amantu billahi. وأشرت بحول الله وتحصنت بإذن الله وتوكلت على الله آمنت بالله وأحكمت بالله وأحكمت بحول الله وتحصنت بإذن الله وتوكلت على الله ولا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله بسم الله الخالق الأكبر هو حل مانع مما أحب وأحذر لا قدرة لما عرج ما قدرة الخالق يلزمه بالإسلام قدرته أما حنيفا أكما حنيفا وكان الله قويا عزيزا نحن في جنة الله نحن في جنة رسول الله نحن في جنة القرآن العظيم نحن في جنة بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بائه نشرت ألف ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله في ظاهره نشرت ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول بيني وبين ساعة الظل إذا حضرت ألف ألف لا إله إلا الله وعبد الله صلى الله عليه وسلم تدور في سورا كما دار السور في مجلس الرسول سبحان من ألزم كل متمرد بقدرته سبحان من نفذ في كل شيء حكمه سبحان الله العظيم بحمده عدد خالقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته ومن كلمه وآياته اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى سبيل الرحمن ثلاثا تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فلم المولى لمن النصير كم أبرأت وصفا جلم تراحته وإلقت حربا لرقة اللمن من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حاجبه في كل متئم ومن تكن برسول الله نصرته كالراسل في آجامها تجني صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا لما يبقى من يمن يبقى دبي أي ما تتنزل عنه akan a rinka biyawa ana aikatawa duk shekara wannan dare daren na rabgana ita ake biyawa sun kai na fila ga nan mun bayani ita na fila mun da faɗa da yana farko da bala'o'i guda dubu da uku da dubu ashirin manyan gurbe sun ke ji abin ba su da su zurga sun wannan sirrin su ne sai a ba su wani abu mun karanta da Allah kiyaye mu ya kiyaye dangin mu yake za ka yi na fila raka hudu mun bayani ko ko raka daya fata daya kin ga daga babbar kama goma sha bakwai ko wallahi biyar da rage dai na su daya za ka na fila raka hudu ko raka daya fata daya kin ga daga babbar kama goma sha bakwai ko wallahi biyar da rage dai na su daya kuma abu da dai yayin na za ka ranta na fila ita kamar sallan jilal kan yawmi arba'u raka'atin ko na ita daya biyu uku hudu daga na ita hudu ومن صلى ذلك اليوم أربع ركعات ولا تكون ركعات من النار أربع ثلاثة ولا أربع ثلاثون إيه؟ مرة كنا لنا الغزرة سبع عشرة مرة والإخلاص خمس مرات والموزن مرة ويدو جهر ويدو بعد سلام جهاز الدعاء حفظه الله بكرم يجيز من البرايا وين يصلى ودوانا صلى لك هدو وركع ديا فاتحة ديا إلا أن الرسول بعد يجيز جهاز بقي قل هو الله بيار الذي إيراد بيع أقول هذا هذا بيجي سلم هذا بيجي سلم وده سنقول جيبي أنا هذا الله بيجي جدي دم كرم سيسي دم فلان كرم سيسي جدي بيت كم بلاوي بيجي بقى أسمع نير أرانا ما كده أرانا ما كده أوانا بلاين بار بلاين اللي ثاني أسمعنا بلاين ما كده هاي الله أسمعنا شكرا ودول ما دم هو بعد أن يجي راسي غتنا جد بلا بحاج لما كان يدور لك إيكا أنا بقول لك شيء يجي نان mu da muke biyo alhamdulillah sai mu yi mm wani gambe da shi sai biyo wani adda ga nan bismillah da mu wani zubarin nan duk da shi na gaba shi bismillah bismillah wa inna adab da zan biya akwai sunan da Allah da ya ba shi na faɗa da anhu amma shi da ina Allah na rasa hudu ya wannan adda akwai ma adda ba da ba ya ba sai ba amara salanu amma shi da in yana na rasa hudu ya wannan adda akwai mu da ba sai ka aji shi da yawan addam da yawan sallar sai yawan addam kuma da ubai ba shi na Usman bin Talanu yawan yawan sallar sai wannan addam bi ta da rubuta mutum da zai rubuta na kalawar da kalamun gura ko irin nan to wanda fara ba sai abu da Usman bin Talanu shi ne bismillahir rahmanir rahim atanan Allahumma ya kadir al-qawiyyu an gani yana da ka horin nan sai bari fara biya ka magarji ganin ganin suna magan nan Allahum bismillah rahman rahim Allahumma ya shadidul qawiyyu wa ya shadidul mihali ya azizu dallalak bi izzatika jami'i halika aka ce ni jami'i halika ya muhsinu ya mujmilu ya mutabaddilu ya muhsinu ko ya mujmilu ya mutabaddilu ya mun'imu يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين wannan tsarin kudin shi labarin da jirgin zararun ina gaba da jirgin Allah na rasa hudu sai wannan sai zuwa nan wajen na'am ya zama hudu na'am gare abu ruwa ne kuma sai na ali da kai zai ga na rasa hudu da biya wannan shiri na gaba Allahumma يصير الحسن والحسين وجدهما وأبوهما وأمهما أكفني شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي فكتبكهم الله هو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن رأينا علي جنان إن يونا نبلغ هدو أنا نبلغ أدام سبحان الله Saka da na yin kun gode. wanda kuma ya ba sirri na umaru na ɗan da anu in yi na kira da sa'odin nan ko na kuɗa da a fata ɗaya in na ɗaya da fasar sha bakwai ko kuwa Allah ya faɗi na ɗaya ne Allah min ya auzu duka sai shari hazar shahari wa min kulli shiddatin wa bala'in wa baliyatin allati qaddarta fihi ya ta hariri ya kai huru ya nai haru ya kana ya kai nono ya kai nanu ya abadin ya azaliyu ya da hariri ya kuɗi aga ya da hariho ya da ikuru cikin Allah ya kula da mu ya da hariho ya da ikuru ya nai haru kuma sun sun Allah ne ya kana kuma sun Allah ne ya kai nono kuma sun Allah ne ya kai nano kuma sun Allah ne ya abadin kuma haka ya zalil kuma haka ya da hariho ya mu'idu ya zal arshil majidu majidu an ci kwalu masu yi wannan na suna rasa hudu a ɗaya na kamar gina kuma suna ɗan da zalanu mutumin za a biya suna suna kuma na zalanu wannan suna na rasa hudu za a biya allahumma a harin nafsi wa ahali wa mali wa auladi wa duniyaya allati ibtalat min tubatiha bi hurmatil abarari wa bi hurmatika يا عزيز يا جبار يا كريم يا ستار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ومرات سبحان الله muna samun gudu har sai na magana shi daga samu wanda sai su daga samu na farko in mun kada wajen na umaru wanda kuma an zama na ne wannan zaba shi daga samu da alama da waɗannan kina umaru kina ana Allahumma za a fara ganin wannan bayan wanda jana nan dai kan gaba za a fara sannan a rubutu nan da ake yi ana ba da nabar albasa shi ne duk masu duk nan su manyan mu ne to mun ba zama duk wasi wane ne namu wane ba namu ba namu ne namu ne eh da kuma da kuma din namu ne ko sai ne Duk wannan da kafa bakwai na bila ita ce cikin namar da ke fata ga yana. Kuma na fata ko maratan. بعد بنزي مرة إن الذي أراد عليه القرآن لنا كلام هاجم مرة كفا بقي كلا كان جاءه مرسولا سواء كان شيء كفا أوكو يقول هو الله كفا أوكو عليك دينا في ديا يبقى الله عن حفظة ورم راهمين كفا إشرين ديا ليس شلغن يعلس في كلام شكال جمعهم مغلان كلام بجزغن إذا أرمنا كفا أربعين ديا sai shawara kafa goma sha biyu kuma sun a lokacin bai da alwala ko kuma bai haɗa shawaran ba to sai ka je manta sai biya salatul fati musanyen shawara ko shawara ɗaya salatul fati na biyu ko shawara ɗaya salatul fati na biyu a ga tafiya gyara kafa ishirin da hudu ta salatul fati da babu luka ko salatul fati ba shi lokacin da za ka biya ishirin da hudu ko shawara sha biyu in a lokacin haka alwala ko ka da jita ka zauna maka ko ko ka ka zauna maka ba sai ka ta fashi ko ka fashi da hudu ko ko sai ka ba alwala misali kana kai sallan kan ka ta mun da ka kawo ne ko ko ya kama ka ji ka ma ne ka ji da ka ka ta wannan sannan sannan sun masala ilfa'il ma'ulida kafa bakwai na sanan wannan shine adda da ke da irin nan yau ranar larab gana da na florin nan da wannan addoyin a da nan na ba da zango na daya na biyu ga nan ba ka gabo amma ma da na hudu da na biyar wannan zango biyu da muka yi din nan su ne wanda ake a yau su ne wanda ake a yau su ne wanda ake a yau su ne wanda ake a yau su ne wanda ake a yau sannan kiyama sun kuma samu damar amma yau ɗin da shi ne ranar ka tun daga rana lokacin da ne haihuwa da ran yau da kuma ta yi Allah ya yi wanda ya ba koya man ta abubuwan da sani ba sai kamar gobe shi na samu yi a gobiyan kamun sha biyar na ɗauki ko ka fara yau abin da zai ka gaji ka samu ƙarfi gobe da safe kamun sha biyu sai ka ƙarfi amma da a bari a yi ayo da daren da shi ya fi wanda shi zai fi ran gobe biyun nan kamar ko zuwa na ɗin nan ɗaya amma da wannan ɗaukar nan da kake gani ba yau ake yi ba a ƙa'idan ka ana yin ta ne ranar talata na jiya ba yau laraba ba shi wannan saboda wannan na'am ana ne ran talata na jiya na jiya ana gobe laraba talata za ta yi da la'asar yau ta yau zan ba ta guce ba mu ne guce za a yi alama shi in kuma wannan abu ne da kare ku zama gobe ana gama da rana sai kuma wannan kala ne gobe talata ta a cikin bada ya guce a ajin za ka iya karama shi wasu da ke cewa ke tsawon kema mutane ta ce misali na tsara hannu da rashin na guce ba ba ka rama ba ba ka rama ba eh ba dole ba ne suna farilla ba ne mutum da kai kana neman lada a wajen Allah kana neman kariya a wajen Allah kana neman lahira da cikin mai cikin kyau a dai sai sai baka sai baka wani zuwa ba ramuwa ba gaskiya sai baka wani ba ramuwa ba sai da kake nema eh kai in ba in an ce ka karama to ne lalle a lahira ba tambaye ka ba suna fara ne bane amma ko karama da kuma zai maka ladan eh to shi ke nan sai da ladan ne ko da a lokacin tarihi da banka take kamu da yawa sai da ko da sabon da kuma karama ba wannan ana sauwakewa ne ga mai neman sauki amma mu a zama tunda mun san abin da ke gaban mu domin wannan saukin shi da damuwa da shi ba ko ko da mu ga wanda miki da wani miki ba da an da kake ga wani so an san dai ba a tambaye kan ba a ka'ida suna fara ne bane amma da kuka maka zai karama sai tunda Allah faɗa Qur'ani a rubuce ya ce mun sanya dare da zama halifan rana mun sanya rana da zama halifan dare duk abu da yi da dare yau kuma sau da ba ka yi gobe da rana in ma ka kuce ma ko kuma in ma ya zubo da sutura ko ba shi ba abun ko kana lokaci yau kai shi yau ko ka huta an ba mu dama mu amma da hawa ne kawai su su da shi dalla da shi da shi da kuma kana tunanin ba za ka yi karfi biyu kiwo na zuwa maka to kuma sai zo zaka tuma da gara ka tsaya ji kai ko daya kike hallan da wuri Allah farla ma bare wannan baban balle a Kamu zai yi zama wani babban sirri yau. Karshe mun ba za a yi ba, yau muna da rana. Ba za a fara ba da ranar lahadi. Sai kuka da cikin bukatuwa kuma. A to lahadin nawa ne ne? Yau nawa ne ne? A rafi ko Eh abin da gurin. Allah ake roƙa. Ina ku da yau ka dinga jira. An gobe din kana kana zaman banza. Yau kana zaman banza gobe an zaman banza da arba. A juma'a ka dole zaman banza ka jira abin zaman banza. Ina kallon nan. Wani tusa da kuma za ka yi ba. Wala hajji ya hada zuwa ka. Wala hajji ayo kawai. Ina da ana fara a tsararren ka na ajiye na fara ake. Wani an sa ne kurin ke kawai. Tarjimani ne. amma dai mun dai mun ajiya ka da nesa a rake ku ko na eh ko a ce ba shi da lakar sai kuma ga kuma ba sarri da hasi ba kai kullum za ki kullum da kwanan kwanan ne duk aikin kare a kullum kare da ɗan zaman da kamar ɗan minti sha biyar ko shirin ko talatin. Don za su yi kamar jama'a na ɗaya. Ba shi. idan yana hannun warki warki wutan duka bane Allah ke Allah ba Allah
bakin na
subhanallah subhanallah
Wuta ce wuta ne, subhanallah ga iyalai ga mata, na'am wuta ce wuta, wuta ce wuta. Cikin wuta ce Allah wuce sauran baki. A cikin wani wuta ce da duk a ɗaya ke gamawa.
Allah Allah Allah eh haka yau rai ba yau la ilaha
ba ka sani yake ita za ta yi ba don inda in ji ba da yawa ne mu sai ba to zai kan izini kuma wani ke yi masa izini in za a iya yi an bada ko da abinci da ba ta da yawa kuma ba ta lafi ne ko da shi da su an lafa wannan masu an kan ba kada kuma sai ka kai da kai da izini da ba za ke yi mun ga dogon nan da ke nan talata wani kawai mana da nan ke talata ake yi jiya amma kai da ba ta yi kasan da ya gobe ko ma jibi ko ma gata yi da abin da ke tsara mu da ba da kuma kai inda ba da ne yi ban da wani da za su a maka sawu da kenan idan da ya gobe ko da kana ma ta neman lada da wajen Allah ta neman yadda Allah ne yanzu ba ka da ya gobe da mu na mutu ya da ba ana kuma yanzu saboda hakan ba barin labarin Yeah. kuma na jiru da na shekara goma ba da gane yanzu Thank you. Thank you. ولا حول ولا قوة إلا بالله كما كفى عليه إلا أن الله إلى القدر كفى كرم كفى لا هذا ولا ولا ولا كفى كرم كفى أنا ثم تقول اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي ربي وعلى نسائه وسلم مرات فمن ما مالك ما بعد ذلك يعني لما يقول إنما أنت ليس فمن ذلك مالك فمن فعل ذلك دون الزواج عن حفظه الله Allah zai kiyaye shi ko ummuhu wa abu da shi da innan shi da baban shi wanda ni ka hababi da duka yan da duka masoyan shi wanda yana musulmi na da duka musulmai maza wal musulmai da musulmai mata wal mu'mini na da mu'minai maza kuma da mu'mini da mu'minai mata shi da kala wa hadha sirru huwa sirru da ta wal agwas wal sirru da bai da agwas da kida wal afrad wal daira shi sirrin man yaman wal afrad wal daira wanda ke mutum a fadan Allah tare da annabi Muhammad وسلم وهم يعملون به في كل ذلك دول هذا وانا سر ابو الشجره sai Ibrahim an ji umar dan su barbara da dukkan umma baki da an gare to thumma takabbu ba'da zalika hadhihi al-ayat sai rubuta wannan ayoyin da wannan ayoyin bai tun wata addu'a da dai ko da wannan ayoyin da rana wannan zaka taje nan ko da sunan da mai ma al-badal al-abyan a wanke da ruwa da farin albasa in wuce da in an samu farin albasa wa illa in ba farin albasa ma fala ba komai dole ba mai ba farin albasa ma wa illa in ba shi fala ba komai amma da ba minhu dole sai an rubuta a nan min ba yin da bala'i shi zalika da hari Allah ya annaka shi daga duk abin da ke da bala'i na wannan ranar illa kama mai sanadi ai za ka rubuta Allah zai kiyaye ka da ke da dukkan mutanenka. Wal ayatun ayatu ne salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala bil alamin inna kadhalika nadzil muslimin kuma sun ba su rubutu kana kana ke wannan inna kadhalika nadzil muslimin mm to yake salamun ala ibrahim inna kadhalika nadzil muslimin salamun ala musa wa harun inna kadhalika nadzil muslimin salamun ala ali yasin inna kadhalika nadzil muslimin السلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين سلام هي أدى من الفجر تدبا في مرات تدبا في أباب بوي تدبا أدى أم مكان من العباد كجا دكتور دكتور مكو ينكا ترى أدى من الحفظ قال أبو ماما جيني كي أيوة الله نجي أمريكا مرشي بايت كي أيوة كل بايت كي أيوة حفظي كي أيوة تكامنكا دمتاني كفاية كي أيوة تكامنكا لأرجلنو da malakutun ruhanai musaya ciyawar har da dabbobi baki daya
saka da rai
marashin maye da kuma ciyawar tsakanin da Allah suke har da akan fada ma dukkan zunubai sai da cikin gano Allah zai kiyaye ka in sha Allah ta kamar ga alhamdulillah to wannan shi ake rubutawa da ga mu amma kuma kawai da ibul azam azam shi jani kudu da azam to tijjani da an yake wanda ya dawama akan kafa ɗari na bismillahir rahmanir rahim anna malitta dama alami atin min bismillahir rahmanir rahim idan wannan ba na jiya bane ba na yau bane ana yi da shi kuma duk ran laraba na kowane sati ko kowane wata na'am ina son na kiyaye dukkan gari na'am dukkan dukkan da manka na'am ina na ku ake da bari wannan sirri na'am ina laraba saboda in ka dauka da sati ne zaka yi sa Allah ya da sati ka dauka da wata ne Allah ya da wata ka dauka da shekara ne zaka yi zaka zaka yi ko da wannan ba da ba ka da nan ba wanda wanda do laraba da gurin yau kawai da kun da wannan sirrin ba kun da daman yi ba da wannan sirrin ne yanzu kuna da bana ga gurin sai da bana ko da sai yi ba lalle duk da sirri
ana wasan manzo Allah ko wani ne nan da wanda da ba kan kana kan sassuwa kafa dari daya da kuma kafa dari ya hariku dole ya tin ya hariku da kuma kafa dari yin ya yin dubul qudusun saboda da ruhu da kafa dari sai na wala ko sanan da kafa dari tsakanin magana da isha'i fi ne ibn al-ladin arba'i a cikin dukkan nan laraba haka da wannan mun barka Allah ya dukkan balawai ba shi da yanzu da yanzu fi da sadaki dukkan balan da suka kawo na shekaran in sai a ran laraba ko laraba ne kai Allah zai shi a ƙarfi da shi na wani shekaran baki da. Ko da yana yi tsakanin magana da shi a kiwon nan ko kai jin laraba ko sau ɗaya a laraba ko kai jin ko ko kai jin laraba ka fara jin dukkan shari. Ni ka ganin duk malawi sun yawa ga mai duk sati kai shi kenan laraba dai. Zaka iya kuma duk wanda ne shi kenan kai ma ka iya kara ne shi kenan kai. wannan shi ne abin da aka kira mana cikin addini kamar alhamdulillah ne a cikin wanda ta shiga shiga da godiyar Allah da rubutun alƙalin wasu kuma Idris ne ba da
Baka da layi.
Thank you.